بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 17 ga watan jumadal akhira shekara ta 1436 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine shi daga watan hudu a shekara ta 2015 na lissafin miladiya za mu tashi yau a shafi na 77 a darasinmu na 33 a littafin tajiridu tauhidul mufid na malam mikrizi rahimahullahu ta'ala muna cikin karanta abubuwa guda hudu da ya ambata mana ko kashe-kashen mutane dangane da abin da ya shafi bautar Allah da neman taimakon Allah akan bautar za mu tashi kashi na hudu ko? ba sai mun maimaita wani abu ba don kada ci mana lokaci na san abin da yake bayan insha Allah duk an fahimce shi yace wal alqismu rabi'u nan ne ko kashi na hudu daga mutane dangane da bautar Allah da neman agaji da neman taimakon Allah akan bautar ko kuma ma dai umuman a rika neman taimakon Allah su ne man lahu isti'anatun bila ibadatin su ne waɗanda suna isti'anar ma'ana suna neman taimakon Allah ana addu'a a ƙasƙanta a ta roƙon Allah amma kuma bila ibadatin ba tare da su suna ibada ba ai mun ji waɗanda suka haɗa da ibada da neman taimakon Allah ko akwai kuma wanda suke babu ibadar ba neman ba addu'a ka kira ta addu'a yawwa wannan suna bautar Allah suna roƙon Allah wannan kuma ba sa bautar ba sa roƙon waɗancan kuma na uku su ne waɗanda su kuma suna neman ba sa neman taimakon amma suna ibada ko to kashi na hudu na ƙarshe shine waɗanda su kuma suna roƙon Allah amma ba sa bautawa Allah sai ce wa tilka halatu man shahida تفرد الله بالضر والنفع wannan shine halin waɗanda suka shaida suka tabbatar zuciyarsu take halarto shine manan shahida suke halarto tafarrudallahi kadaituwar Allah bidurri wan naf'i wajen sa cuta da sa amfani cewa Allah shi kadai agunsa ake samun amfani shine ke amfanar da wanda ya so da abin da ya so shine kuma ke sanya cuta ta riski wanda ya so mun fahimci wannan yawa to sun kalli wannan abin sun fahimce shi walam yadri ma yuhibbuhu wa yardahu amma bai san abin da Allah yake so kuma yarda da shi ba bai san shi ba mun fahimci wannan ma'ana me da ma menene abin da Allah yuhibbuhu wa yardahu ba shi yake so ibada ba yawwa ma'ana kenan wannan ya damu ai ta naci ai ta naci ana roƙon Allah ya Allah ba mu kaza ya Allah ba mu kaza amma kuma ba ibada kullum zai ta har ma ya shigo da wasu a tara wasu ko a tara malamai su ta addu'a shi ma ya ta addu'ar iya addu'ar amma baya bauta baya kyakkyawar farilla baya nafilfili baya azumi ya nisanci Allah subhanahu amma saboda ya gamsu Allah ne yake bayarwar Allah ne yake hanawa ai akwai masu shi kuma irin wannan ko su za su ce ayi addu'a ayi addu'a su dai sun damu da addu'a amma kuma tsakaninsu da Allah su ba sa bautawa Allah da ya kamata a cikin littafin madarijus salikin inda shi malam ya dauko wannan magana abin da yake can a shine bayan ya faɗi wa huwa halatu ko a ya faɗa ce wa tilka halatu man shahida tafarrud Allah bidurri wa naf'i ko awwa sai ce wa annahu ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun wa lam yadur ma'a ma yuhibbuhu wa yardahu shi haka yake a can madarijus salikin ma'ana waɗannan mutanen kashi na hudun nan na ƙarshe yana da kyau mu fahimce su su ne waɗanda suna isti'ana ma'anin isti'ana nan ka fasara ta da neman taimakon Allah ma'ana addu'a suna addu'a suna roƙon Allah kuma wannan shine halin su su waɗanda sun tabbatar da cewa samar da cuta ga mutum samar da amfani ga mutum duka Allah ne shi kaɗai yake yi mun gano nan ba su da sawa Allah tarayya a wajen waɗannan abubuwan sun yarda da rububiyar Allah cewa babu mai yi sai shi don haka da suka riski suka fahimci cewa shi kaɗai ne ke yi to abunsa kawai suke neman taimakon sai su ce Allah kai mana kai Allah kai mana ma'ana su yi ta roƙon Allah amma kuma abin da ya shafi wani aiki da su za su aikata wanda Allah yake so kuma yarda da shi mai suna ibada to ba sa yin ibada ai mun fahimci wannan rikicin yawwa kuma ƙari kafin wannan sai ke cewa wa annahu ma sha a kana wani a cikin majalisar salikin kamar da na ambata sun yarda da cewa duk abin da Allah ya ga dama shi ke kasancewa wa ma lam ya sha abin da bai ga dama ba kuwa lam yakun ba zai kasance ba ma'ana ba zai samu ba wa lam ya dur shi mai irin wannan hali baya zagayawa ma'ana baya kasancewa kai kawo dinsa yana da alaka ne ma'a ma yuhibbuhu wa yardahu tare da abin da Allah yake so ya yarda da shi mun fahimci wannan in ka sa lam yadur in kuma ka sa lam yadri lam yadri bai sani ba bai san abin da Allah yake so ba bai san abin da Allah yake yarda da shi ba in kuma aka karanta da lam yadur kamar yadda yake a cikin madarus salkin ma'ana ya zama lam ya durne saboda shigan lam a kansa domin lam harafi ne na me na jazma idan ya shiga ga fi'ili mudari'i me yake yi jazma zai kawo mun gane asalin kalmar daga dara ya duru dara shine yana kewayawa ya duru yana abin ya kewaya ya duru kuma yana kewayawa ko in an ce dara fulanun baina kaza wa kaza wane ya kewaya tsakanin kaza da kaza ma'ana yana kai kawo tsakanin kaza da kaza mun fahimci wannan to wannan in muka ɗauki wannan lam ya dur ma'ana baya kewayawa yana tafiya ma'a ma yuhibbuhu wa yardahu tare da abin da Allah yake so kuma ya gamsu da shi yake yarda da shi mun fahimci kalmomin guda biyu da ma'anonin su wanda ke hannunku shine walam yadri shi kuma asalin walam yadri daga dara yadri dara ya sani yadri yana sani ko idan idan abin nan harafin jazma lam ya shiga kan yadri menene zai faru sai a harfin harfin illa sai a ce wa lam yadri ko to ita ce wadda take cikin littafin da ke hannunmu wa lam yadri shi kuma me ma'anarta bai sani ba ma'ana bai san abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi ba ma'ana baya bautar Allah Allah sa an gane da wannan da wancan din ta mu je ولم يدري ما يحبه ويرضاه كوكما ولم يدر مع ما يحبه ويرضاه فتوكل عليه sai zama shi mai dogaro ne ga Allah ya dogara ga Allah fi hududihi cikin abubuwan da suka shafi rabansa na duniya fa as'afahu biha Allah kuma sai a gaje shi da waɗannan abubuwa ɗin kun gani ai za ka ga akwai mutane irin wannan su kullum abin da yake tsakaninsu da Allah shine kawai su roƙe shi sun yadda akwai shi sun yadda komai shi yake bayarwa in ya ga dama a samu kaza in ya ga dama ba za a samu ai haka ne kuma wannan gaskiya ne ba kuskure suka yi ba ta wannan bangaren amma abin da zai sa su din su samu kusanci da Allah ya zama suna bauta masa suna neman Allah ya yarda da su to ba ruwansu da wannan su dai su yi addu'a saboda sun yarda ba mai bayarwa sai Allah su kuma abin da suke so shine abin nan da ake bayarwa suna son duniya sai su ta roƙon Allah ya Allah ai mana kaza ya Allah ai mana kaza amma ba za su bauta Allah ba sallar dare ba nafilfili ba azumin nafila ba sallar farilla ma wani baya zuwa wani ma bai iya ba ana samun wannan ai to shine sai yake cewa wa hadha la aqibata lahu wannan ba shi da kyakkyawan sakamako saboda bai bauta wa Allah ba kuma in ya roƙa an bashi to an bashi ne rabansa na nan duniya saboda me akwai wani wata hikima a nan wurin la'alla mun sha magana a kanta Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi mawadaci ne kuma mai tausayi ne to babu wani wanda ya isa a ce Allah ya masa ruwa kun gane ko bai bauta wa Allah ba to zai roƙi Allah in Allah ya kalli tsananin buƙatarsa ga wannan abun sai ya bashi saboda Allah nuna masa wannan abun ba wata daraja ce a wurin Allah ba shi wannan abun da mutum zai nema galibi kuma masu irin wanda zaka neman duniya ne ya Allah ka ban kaza ya Allah ka ban kaza ai tana ce Allah ku sai ce to je ka domin me Allah baka isa Allah ya ma ruwa ba ai kun gane zancen nan shi yasa malamai suke cewa har kafiri kafiri dai wanda baya bauta ba bai yarda da Allah ba idan ya nace ya nace ya nace ya nace yana roƙon Allah ya Allah bani ya Allah bani Allah yana amsa masa saboda me Allah shi nacin yake kallo domin nacin yastalzim da'afaka wa dhullaka ko wastikanataka idan har zaka yi naci to wannan yana tabbatar da cewa dole sai ka kaskanta sai ka daga hannu sai ka nuna baka isa ba ai mun fahimci wannan to wannan din in kai sai Allah ya baka koda a wani gefen baka da kirki saboda nacin nan da kai Allah yana son ai taimasa naci sai ce je ka tashi ba wani abu ne mai muhimmanci ba da za mu hana ka ai kun gane wannan to a gefen shi kuma abin da zai samu yardar Allah da bautar Allah ya kusanci ubangiji zero yake baya yi amma Allah na bashi abin da yake so a duniya kun ga me aka yi masa rabansa na duniya ya samu shi yasa malamai kira shi hububihi ai kun gane kalmar da ya kawo aure فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه وهذا لا عاقبة له wannan wahada la aqibata lahu din a cikin madarijin salikin ba anan ta zo ba da yace fa asfa'ahu fa as'afahu fi biha sai ya taimaka masa ya agaza masa da su waɗannan bukatun nasa na hubuzin sai ya ce sawa'un kanat amwalan aw riyasatin abin da ya biyo da shi kenan wancan wala aqibata lahu daga baya ta zo muna fahimta ma'ana me yake nufi ce don wannan sawa'un kanat din ai kun ga zamiri ne na abin nan mufradi mu'annas kanat masu fahimtar larabci a cikin sun san wannan to ana amfani da wannan ko ga mace mai hankali ko kuma ga jam'in abubuwa zairu aqila wanda ba masu hankali ba to nan ana zancen hubub to a kansu ne wannan kanat din take koma mu koma baya kaɗan ya ce fata wakkala alaihi sai ya dogara ga Allah fi hububihi a rabansa na duniya ma'ana cikin abubuwan da yake so ya samu na duniya can a madaji saliki ma da ya ce fatawakkala alaihi cewa ya fatawakkala alaihi wasta'ana bihi ya dogara ga Allah kuma ya nemi agajin Allah ya nemi taimakon Allah fi hududihi cikin abin da ya shafi hududinsa rabansa wa shahawatihi da sha'awoyinsa wa aghradihi da bukatunsa dole a madaji salikin ya ƙara wannan kalmomin nan ne bai kawo mana su ba ya yi iktisari nakan koma can saboda na san wani abincin da ta kaito mana shi yake a nan in ka duba can din zai fi baka ma'anar ta bayyana sosai Allah sa mun gane wannan me yake cewa shi so ko ɗaya daga cikin masu irin wannan hali masu addu'a amma babu ibada zai dogara ga Allah saboda ya san Allah ne mai komai shi ke bayarwa shi ke hanawa to zai dogara ga Allah wasta'ana bihi kuma ne nemi taimakon Allah akan me fi hududihi a rabansa na duniya in ce hazzi ana nufin rabon da zaka samu wa shahawatihi da sha'awoyinsa ya Allah ka bani kaza yawa yana neman wani matsayi ko yana neman wata mata ya ta addu'a Allah ya bashi wa aghradihi da bukatunsa ne da kullum fa as'afahu sai Allah din ya agaje shi daga is'af mun san is'afi ko ko motar agaji ambulance sunanta kenan da larabci sayyaratu is'af ake ce mata agajin gaggawa da ake kira to fa as'afa'u sai Allah ya agaje shi ya biya masa bukatarsa biha da su suwa wannan hududihi wa shahawatihi wa agradihi din ana bin abun to sai ce sawa'an sawa'un ba bambanci kanat waɗannan abubuwan hududin da yake so na duniya amwalan dukiya ce auriya satin ko shugabanci ne aujahan ko kuma mutunci da daraja a- a gun manya shine jahi a cewa ne yana da jahi ma'ana yana da daraja a gun mutane inda alkhalqi a wurin halitta aw nahwu zalika ko makamancin waɗannan mun gane sai ce fa zalika hazzuhu min dunyahu wa akhiratihi wannan abin da ya samu shine rabansa na duniya da lahira dama duniya sai a gabansa ita ya damu da ita ya samu mulki ya samu kuɗi ya samu abin da yake so na bukatunsa na duniya sai Allah sai to je ka an baka a nan ba a ruwa amma a lahira fa yana da rabo ba shi da rabo saboda a lahira ana baiwa mutum sakamakon mai ibada ne tunda bai ibada ba wannan isti'anar ita kadai wani zai tambaya ai yace to ai isti'ana da addu'a su ma ibada ce ko ko ba haka bane to sai a ce nan ai shi abin da yake roƙo duniya kawai ya roƙa to ta wannan gefen ba ibada yayi ba yaddarsa da cewa ba mai yi sai Allah ita ce ta an gizo shi cewa ya roƙi Allah ya bashi wannan saboda shi duniya ce yake so to sai Allah ya bashi duniyar amma kuma sai a ce ita ce rabansa kuma har lahira domin bai bauta wa Allah ba bai yi farilla bai yi nafilfili bai kusanci ubangiji ba ai kun gane dai wannan insha Allah to shi ne a ƙarshen bayan ya faɗo ne sai ce wa haza la aqibata lahu wannan ba shi da wani sakamako saboda me ya same shi a duniyarsa duk abin da za a bashi na lahiran ma an bashi a duniya saboda bai cancanta ba To amma shi malam makarizi ya kawo mana wannan jumlar wala aqibata lahu din kafin waɗannan in dai an fahimta ba kar ku canza masa komai yawa shi asalin littafin sa ku bar masa haka yake eh mu je ko to sai ya ce wa alam ya gama da wannan yanzu bari mu yi dan maimai kaɗan ya kasa mana mutane dangane da abauta wa Allah kuma a riƙa roƙon Allah sun kasu kashi nawa kashi hudu akwai masu bautar da roƙon suna bauta suna neman taimakon Allah waɗannan su ne ƙimmar manyan bayan Allah akwai kuma waɗanda ba wannan ba wannan ba sa bauta wa Allah kuma addu'ar ma ba ruwansu yan kadariya mun ji saboda su sun ce Allah ya gama wa mutum komai don haka yanzu ma ba zai iya yin komai din ba ko kuma waɗanda suke ganin su kawai sababin duniya in suka makalkale masa ya isa komai ba sai sun yi addu'a don haka ba ibada ba komai kashi na uku su ne waɗanda ba sa ba sa roƙon Allah amma suna bauta su ta bautar Allah su ce ai su kawai in ka makalkale wa sababi in dai za a samu komai to kawai sababin nan shine komai ba ruwansu da zancen su roƙi Allah mun gane wannan na uku kenan na hudu kuma su ne waɗannan su kuma bautar Allah ne ba sa yi amma suna roƙon Allah akan duniyarsu duk abin da za su samu in ka gansu hankalinsu ya tashi to duniya suka rasa to za su ɗaga hannu ya Allah ai ta jijjiga hannun nan ba mu ba mu ba mu kana matsawa za ka ji duniya suke roƙo kuma bauta ka ga ba su iya ba da mutum zai tsaya ya sallah a gaban ka sai ka tausaya masa amma kuma ya iya neman shugabanci ya iya neman komai amma bai iya sallah ba bai iya azumi duk nafila babu shi akwai takeici ko babu to akwai takeici Allah sauki to wannan sune kashi na hudu din daga nan kuma ya gama su to sai ce wa alam kuma ka sani annal abda cewa shi bawa la yakunu mutahaqqiqan bi ibadati Allah ta'ala illa bi aslaini ba zai zama mai ta haƙiƙin bautar Allah ba ma'ana ba zai zama mai bauta wa Allah kuma ya samu sakamakon bautar Allah ba illa bi aslaini sai da asali guda biyu a nan ne malamai suka ɗauko abin da zaka ji suna faɗa shurutu qabulil amal ko ai kuna ji ana faɗin wannan an sha wa'azi da wannan maganganu ko sharuɗan karɓar aiki wanne ai wanne sharaɗi ne wanda idan ba a same shi ba a aikinka aikin nan ba zai karɓi agun Allah ba Allah ba zai baka ladansa ba to su ne za mu je sai ce ahaduhuma mutaba'atur rasuli nan ya fara kawo mutaba'a kafin ikhlasi ahaduhuma mutaba'atur rasuli bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dukkan abin da zaka yi na ibada kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina mai cewa ai ba buƙatar komai sai a ce sai an yi na annabi annabi ai ya fi ƙarfin ku ya za a ku koyi da shi ai akwai masu faɗin wannan ko wai ai malamai irin naka su za ka koyi da su to ai malami yakan yi kuskure yakan yi daidai mai kuskure ma'ana mai yin abin da ba wato yakan yi abin da ba daidai ba ba ma kawai iya kuskure ba yakan yi ganganci ma ya saba wa Allah ko malami yana saba wa Allah ba ma'asumi bane mu kuwa Allah madauki ya hada mu da ma'asumi ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi duk abin da ya aikata to daidai ya aikata in dai Allah ya bar shi a kai bai sai masa kar a sake wannan ba to wannan abin daidai ne don haka ashe akwai wata magana da mun sha faɗa ita mai mamu maimaita cewa duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu ya bar mu a kansa to nan abin ba kuskure a ciki ai kun yarda da wannan ma'ana in dai aka ce wacce irin sallah yayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina za mu je mu binciko tunda a zamanin yanzu dai ba za ka samu mutum ɗaya wanda ya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi a zamanin sa wanda suka zauna da shi duk sun mutu babu su da haka duk mutumin da zai hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu zai hada mu ne ta hanyar ilimi da aka rubuta a littafai musamman na hadisai an ruwaito a babin sallah ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaza ga yadda yake kaza ga yadda yake ruku'u ga yadda yake sujada da haka duk mutumin da yake so ya koyi da shi sai koma ina littafan da aka ruwaito wannan maganganu da ayyuka da ya aikata da abubuwan da aka yi a gabansa bai musa ba to daga nan sai mu ɗauko addini mun fahimci wannan abu wannan asali ne fa in an ce asali ba zai yiwu kai addini ba ba wannan fahimtar ba wani abu ne da za a ce ya bawan Allah ka je ka bauta wa Allah amma kai ka zaɓi abin da ka ga dama ka bauta wa Allah da shi ba haka bane tunda Allah madaukaki ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana cewa لقد كان لكم في رسول الله منه أسوة حسنة bayan uswa din ma sai ce hasana abin koyi mai kyau to don me kana da abin koyi ko ba a ce mai kyau ba to bai kamata ka je gun wani ba gun sa zaka ballantana kuma an ce mai kyau ashe ya nuna wani wanda ba shi ba bai kai nasa ba ai mun fahimci wannan ne insha Allah to ashe duk bautar da zaka yi kai tambaya ya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take sai kai irin ta kai kokarin ka shine kai sallah irin tasa kai azumi irin nasa kai mu'amala irin tasa magana da mutane irin tasa tafiya ma da zaka yi kai irin tasa duk abin da zaka yi kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shine madubin mu shine wanda za a zo ran tashin alkiyama sai ya kwankwasa kofar aljanna a bashi dama ya shiga sannan duk wani dan adam ko aljini ya shiga idan bai shiga ba ba wanda ya isa ya shiga aljanna kuma shigarka kai dan adam ga aljanna yana da alaka ne da ka bi shi ko baka bi shi ba in ka bi shi zaka shiga in baka bi shi ba kuma ba zaka shiga ba kaga ai dole wannan abin ya zama sharadi a cikin bautar Allah subhanahu wataala don haka ahaduhuma mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam wasani sharadi na biyu wanda in babu shi aiki ba zai karbu ba ikhlasul ubudiyyati tsantsance bautar Allah ga Allah din shi kadai a yi ta gare shi kar a sa manufar yabo na mutane kar a sa manufar mutane su baka sakamako kada ka yi wani abu don wani ya biya ka ko don wani ya ce kai wani ko ya iya in akwai wannan to aiki ya zama ba na Allah ba Allah ko yana ba da ladan aikin da aka yi shi domin shi duk wanda ya wani aiki in dai aikin ya yi ne domin lada ko ya je wani wuri da ake samun lada to in ya je dan Allah ne don ya samu lada to shine zai samu lada in ko ya je dan wani ya yaba masa to ba zai samu lada ba duk wahalar da zai sha ciki Allah tsare mu daga wannan abu to sai yake cewa wasani ikhlasul ubudiyyati sai ce wan nasu fi hadainil aslaini arba'atu aqsami mutane dangane da wannan asalin guda biyu ma'ana ikhlasi da mutaba'a sun kasu kashi hudu to mun gama hudu za mu shiga wata hudu bayan mun ji biyu a tsakiya ko biyun nan sharadi ne to wannan sharuɗan guda biyu ya mutane suke riƙarsu ko suke sakaci da su ko suke aiki da su na farko sai ce ahlul ikhlasi kashi na farko su ne ma'abuta ikhlasi wal mutaba'ati suna yi tsantsanta bautarsu ga Allah Allah kaɗai suke bautawa ba sa neman yardar kowa ba sa neman yaban kowa sannan kuma suna biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen abin da za su yi mun sha faɗa cewa wannan kalmomi guda biyu ko sharuɗan nan guda biyu da za mu fahimce su yadda ya kamata su ne ainihin fassara gangariya ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan maganar ikhlasi da mutaba'a ne ikhlasi shine me shine la ilaha illallah domin ma'anar la ilaha illallah babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah ma'ana kada ka yi wata magana tunda mun san meye ma'anar ibada ko ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina ibada ita ce duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya yarda da shi na ayyukan da za mu aikata ayyukan nan ko maganganu ko kuma aikin gaɓuɓɓa in dai Allah yana so ya yarda da shi to wannan shine ake ce mai ibada ashe kenan ikhlasi shine me duk kalmar da za ka faɗa ka samu lada to ka yi ta don wa don Allah duk aikin da za ka aikata da gaɓar jikinka to ka yi wannan aikin domin ka samu lada ka yi don Allah wannan shine ka yi ikhlasi za ka yi wa'azi ka yi don Allah ba don ka yi rama akan wani da ya taba ka ba ba don kuma ka yi wa mutane ka burge mutane su ce ka iya ba inda wannan abun a cikin wa'azinka a wannan niyyar to ba Allah madaukaki ba zai baka lada ba ko sisin ko ba za ka samu ba haka in za ka yi wa mutum nasiha ka yi ta don kana son lada abun Allah za ka faɗi gaskiya to ka faɗi gaskiya saboda Allah kake so ya baka lada ba don a ce maka kai wani baya tsoro ba za ka ba wa mutum sadaka to ka ba da sadakan nan domin Allah ya baka lada ba domin a ce kai mai kyauta ba ne za ka yi kai ziyara gun wani ka je wannan ziyarar domin Allah kawai ya baka lada ba domin wane ce kai wane ku kana da zumunci ba ai mun fahimci dai mai ake nufi to duk wanda aikinsa irin wannan ne shine wanda ya samu ikhlasi kuma in yayi irin aikin gwargwadon karantarwa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine samu mutaba'a kun ga ya hada la ilaha illallah ya hada kuma me muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa mutane dangane da wannan asalin guda biyu sun kasu kashi biyu a hudu kashi hudu na farko ahlul ikhlas wal mutaba'a waɗanda suka hada da ikhlasin da mutaba'an duk akwai suna yi fa a'maluhum don haka ayyukansu kulluha dukkaninsu lillahi ga Allah suke yi wa aqwaluhum maganganunsu ma su ma lillahi wa man'uhum in sun hana abu to suna hanawa ne lillahi wa ata'uhum bayar wasu in sun bayar wa hubbuhum da soyayyarsu su so wani wa bughdhum da kiyayyarsu su ki wani kullu zalika lillahi ta'ala duk waɗannan gaba ɗaya don Allah suke yi ba sa neman kallon komai ba sa kallon kowa mun fahimci nan la yuriduna min al-ibadi jaza'an wala shukura ba sa neman sakamako ko godiya min al-ibadi daga bayi daga wa me yasa kun ga yace daga bayi saboda bayi ba sa ba da sakamako za su iya godiya amma in kai za su iya ma ba da wani abin na sakamakon wani abu da ka kyautata musu a duniya to amma idan kai aikinka domin Allah ba dan su ba mun gane shine wanda kai ba dan neman sakamakon su ba ba kuma domin wato don neman godiyar su ba ba godiyar ce ka tasa ka aikata wannan abun ba sai ce addu annasa sun ɗauki mutane ka ashabil kubur kai ka ce matattu ne a cikin kabari kun fahimci wannan zancen ma'ana a wurin mutanen wannan mutanen masu ikhlasi mutanen kirki su akwai dan adam ba dan adam ya mutu didde ne mutane in suna gaban su kamar matattu suke dauka su ne a wurin yanzu idan ka je makabarta misali ga mutane a kwance matattu kana tsoron ka aikata wani abu na kunya don kar a ganka? ai mutum da ji saboda me yana sa ran cewa waɗannan ba sa gani haka ne don haka shi yasa wani har gun laifinsa ma shine je makabarta a je makabarta a samu ɗanyar gawa da aka binne yau ko jiya sai a tone a kwakwalo yanzu inda mutanen nan suna gani kuma za su yi magana su ce kai zo yi za a zo to haka nan mai ikhlasi haka yake daukar dan adam mai rai kamar matacce yake daukarsa in dai ba za ka ji tsoron kowa ba a gaban gawa to su ma masu ikhlasi ba sa tsoron kowa a gaban mutane dauka suke ba kowa ma a wurin idan su kawai Allah suke gani don shi suke yi kun fahimci wannan zancen wannan shine kimmar ikhlasi mutum ya kai matuƙa wajen fahimtar me ake nufi da ikhlasi idan ka kamar a rufe yake kawai kana yin abu ne domin Allah ya gamsu da kai ba ruwanka dan adam ya yaba maka ko ya zage ka baka damu ba amma in ka ga mutum yana son mutane su yaba masa ko yana tsoron mutane su zarge shi to akwai matsala musamman a cikin ibada yau a cikin harkokin yau da kullum wannan ba matsala mutum zai kiyaye dan ya rage kansa abokan gaba amma a ibadar Allah ka kiyayi kai aikata wani abu don wani ya yaba maka mun fahimci wannan kada ka misali kun ga sallah ai ibada ce babba ma a cikin ibada za ka zo masallaci to ka zo domin ka yi sallah ka samu lada abun Allah kar ka zo don saboda ana raba wani abu a wurin za ka samu shi yasa har malamai suka tattauna kwanaki muna wannan zancen ko a karatun iziya dangane da babbin nan wajibcin niyya zuwa ga sallar jam'i idan mutum ya baro gida zai taho masallaci da niyyar zai zo ya jam'i sai ya tsaya a hanya ya sai wani abu wasu malaman suka ce sai ya sake niyyarsa saboda me ya balla waccan niyyar ya tsaya ya yi wani abu lokacin da ya gama cinikin nan ko ya mayar gida ko ya ba wani ya kai gida sannan in zai taho gida sai ya sake insha in zai taho masallacin sai ya sake insha in wata niyyar cewa yanzu na tafi masallaci kun ga hatsarin da niyya take ciki ma'ana mutum ka yake ciki dangane da niyya don haka mutum ya kiyaye kar ka taɓa yin wani abu motsinka maganarka in ba don neman yardar Allah ba duk abin da zaka wala kar ka bari kai hasararsa a ce ka zo domin wane kawai ya ga kana zuwa ka zo domin kawai a ce ai kai mutumin kirki ne ka ba da kyauta domin a ce kai mai kirki ne wallahi hasara ce ba karama ba kar mu manta hadisin nan dai da kullum in wannan munasabar ta zo ake faɗa shi hadisin wa Abu Huraira wanda Muslim ya ruwaito na mutum uku da za a fara sawa a cikin wutar jahannama ko kullum mun san zancen su dawa dawa da malami kun ka duba fa duk girman ilimi da malami sai aka sa shi Allah zai tambaye shi ran tashin alkiyama kai me kai me kai wa addinin Allah sai sai Allah na karanta Qur'ani na haddace Qur'ani na yi ilimi har na koya wa mutane sai Allah ce ƙarya kake kayi ne don a yaba ma a ce ma malami sai a ce koma kuma mutane sun riga sun faɗa kamar a ce ne su waɗanda kai domin su je ka wurin su inda lada sa baka sai Allah ya bada umarni a jefa shi wutar jahannama ta ka ba ta kafa ba da kansa za a tu in dai kun taba jin kai na tafiya ai ba taba ji ba ko to ran kiyama ran da wannan irin mutanen za su shiga wutar jahannama da ka za a angiza su na biyu mai dukiya a tambaye shi kai kuma mai kai ya ce ya Allah duk abin da ake nema na taimakon addini kuɗi na haka kullun yau in ba da kaza na taimaka an yi kaza sai Allah ce ƙarya kake kai ne don mutane su ce kai mai kyauta ne saboda Allah ya san zuciyar ya san a lokacin a duniya dan me kai kuma ranar yau mutubular sara'ir ne ba zancen wani abu sai an faɗa sai Allah ce a ran da kai din nan kai ne don mutane su yaba maka sai a ce je ka kuma tunda sun riga sun faɗa nan dai ba mu sunanka a cikin wanda za a ba lada akan wannan aikin yau sai a kira na uku mai jihadi ina ga jihadi ya tafi gun yaki har an kashe shi sai ya faɗi wannan sai Allah ce ƙarya kake da aka kiɗa da aka kira kai cewa a fito za a tafi jihadi kayi ne domin ka je ka nuna bajinta a ce ai nayi kaza ne kaza ni ne ma sababin da aka ci nasara duk ba wanda ya san zuciyarka Allah ya san zuciyar dan tashin alkiyama zai tona ma asiri sai ce koma gefe wanda kai domin su sun faɗa da ka nan dai baka da ladan jihadi to kun ga wannan ai yana da hatsari sosai don haka kada mutum ya bari ya hasarar aikinsa na lada wallahi duk abin da zamu yi mu daure mu yi don Allah Allah ce mu ke mu لا إله إلا الله سيسي أدو الناس كأصحاب القبور sun ɗauki mutane kamar matattu haka su masu ikilasin nan suke la yamliku na burran ba sa ya ma'ana sun ɗauki kamar yadda matattu siffarsu ita ce ba su mallaki cuta ba akwai wani matacce da zai iya cutar ka wala naf'an akwai wani matacce da zai iya amfanar ka da wani abu wala mautan ba su mallaki mutuwa ba wanda ya mutu ina mallaki mutuwa wala hayatan ko su rayar da wani wala nushuran ko tara mutane dan tashin alƙiyama a ce sun an tashi mutane daga kabarin su babu wanda zai tara mutane ya tashe su daga kabari banda Allah mun fahimci wannan to a wannan tsakanin wannan gun da maganar da zai ce fa innahu la yu'amilu ahadan nan malam ya zabge mana wajen layi biyu ko uku kuma suna da muhimmanci a cikin madarijus salikin ya faɗi maganar da wannan za ta ƙara bayyana hatta wannan jumlar da za mu karanta ba za mu fahimce ta sosai ba in ba mu ji wancan ɗin ba amma bari mu fassara ta yadda take sai kuma mu koma mu ji yadda za mu ƙara fahimtar ta me yace a gaba sai ce fa innahu domin shi la yu'amilu ahadan min al-khalqi illa li jahlihi billahi wa jahlihi bil khalqi a kun gane larabcin shi ba zai mu'amala da wani ba daga cikin halitta illa sai domin li jahlihi saboda jahilcinsa billahi da Allah wa jahlihi bil khalqi da jahilcinsa kuma ga halitta wa ya fahimci wannan zancen tsakani da Allah a kun larabcin da ya bashi da matsala an gane to amma me yake nufi wannan fa innahu din lamirin nawa ya tukuna kun ga ai duk jam'i ake mana jam'i jam'i maganan mutane ke su masu irin wannan suna kaza suna kaza fa amaluhum yace ko kullu lillahi da kaza din su don Allah kaza din su don Allah amma nan kun ga ya dawo mana da damiri na mufradi to gutsiran da malamin yayi shine ya jawo wannan abu Allah sa mun gane ya zancen yake shi can inda na rubuto mana ana sama anawa mu saurara mu ji daga inda ya ce wala mautan wala hayatan wala nushura nan ne aiko sai ce fal'amalu li ajilin nasi yin aiki domin mutane yin aiki domin mutane wabtigha'ul jahi wal manzilati indahum da neman daraja da mutunci da matsayi indahum a wurinsu wa raja'uhum da ƙaunar fata na samun wani alheri a gunsu ko warja'uhum kai da fata da ƙauna na gun waɗannan mutane luddurri wan naf'i na ƙoƙarin su taimaka su gusar maka wata cuta wan naf'i da kuma jawo maka wani amfani minhum daga mutum ya neme shi daga ɗan adam yace la yakunu min arifin bihim albatta wannan irin aikin ba zai yiwu ya kasance daga mutumin da ya san ɗan adam ba kun fahimci zancen nan ma'ana idan da mutum ya san haƙiƙanin menene ɗan adam to ba zai je yana neman yardar ɗan adam mutunci a gun ɗan adam matsayi a gun ɗan adam ba saboda me saboda ɗan adam bai mallaki waɗannan abubuwa ba shi da iya iya ba da su shine abin da yake nufi yawwa raja'uhum lid-durri wan-naf'i minhum la yakunu min arifin bihim albattata ba zai yiwu wannan abin ya auku daga mutumin da ya san su halitta din su mutane din ba kwata-kwata shine albattata bal sai ce min jahilin zai kasance ne kawai daga jahili bi sha'anihim wa jahilin bi rabbihi kuma jahili da ubangijinsa ma'ana wanda bai san ubangijinsa ba bai san mutanen ba shine kawai zai iya wannan mun gane sai ƙara bayani sai ce faman arafan nasa duk mutumin da ya san mutane to anzalahum manazilahum zai aje mutane a matsayinsu cewa kai ku mutane bayi ne na Allah ba ku mallaki kaza ba ba ku da ikon yin kaza ba ku ba da matsayi ba ku ba da duniya ba ku ba da lahira ba ku da wuta ba ku da aljanna duk wanda ya san dan adam to anan zai aje shi wa man arafa Allah wanda ko ya san Allah akhlasa lahu a'malahu wa aqwalahu to shi kuwa zaka ga ya tsarkake ayyukansa da maganganunsa ga Allah mun gane wa ata'ahu da bayarwarsa wa man'ahu da hanawarsa wa hubbahu da soyayyarsa wa bughdahu da ƙiyayyarsa wa la yu'amilu ahadan min al-khalqi duna Allah illa li jahlihi billahi to shine ka wannan zancen kun fahimci wannan zancen da baka karanto wancan bayan ba wannan gun ba za ka gane shi ba haka ne ko ba haka bane amma shi a can din ma bari ku je yadda ya ce cewa wala yu'amilu shi mai ikhlasi ba zai yi ko kuma kai shi mutum la yu'amilu ba zai yi mu'amala da ahadal khalqi wani daga cikin halitta ba dunallahi ya bar Allah illa li jahilhi sai saboda jahilcinsa jahilcinsa billahi wa jahilhi bil khalqi jahilcinsa da Allah bai san Allah ba kuma bai san dan adam din ba wa illa in ku ba haka ba fa idza arafa Allah da a ce ya san Allah mun gane yawwa wa arafan nasa kuma ya san mutane athara mu'amalat Allah to da zai fifita mu'amala da Allah ala mu'amalatihim akan mu'amalar mutane to wannan shine abin da shi ya faɗa a can yanzu wanne ne ko kuka fi ganewa wannan da na faɗa din na baya ko yawa to shi abin da ya so na ban ji ba kun so ku rubuta to ba da to ai ba ku iya rubutu da sauri bane da in muka tsaya sai ku dade ba ku rubuta ba amma hakikatan zancen da yake nan ba za ku fahimce shi sosai ba in ba ka fahimci wannan din ba ba laifi ko mutum ɗaya rubuta a cikin ku mai sauri yawwa kuna da madarijin salikin ɗin na to ka duba madarijin salikin ga shi ma a juzu'i na ɗaya shafi na 94 zuwa gaba duk akan wannan magana ne wanda yake da shi sai ya samo ya zo da shi wata ran iya wannan inda muka yi wanda aka ce mutum ya koma can sai ku kokofo sai ka ba wasu wannan ma ya kufa wannan ya kufa wannan ya kufa insha Allah duk sai ga zancen ya fi bayyana mu koma inan inda ya faɗa mana a littafi kun ga shine cewa fa innahu la yu'amilu ahadan min al-khalqi shi mutum ba zai yi mu'amala da wani daga cikin halitta ba illa li jahlihi billahi sai da jahilcin sa ga Allah kaga nan idan baka san wancan zancen na baya ba sai ka fahimci kamar ana hana ka mu'amala da mutum ko ba haka bane yawwa abin da yake nufi kuwa babu mutumin da zai wadan mutum ba zai mu'amala da dan adam ya kalli dan adam shi kadai ya manta da Allah ya yi abu don ɗan adam ya yaba masa ya nemi mutunci a gun ɗan adam ya nemi matsayi a gun ɗan adam to ba zai haka ba illa li jahilihi bil khalqi wa jahilihi billahi sai saboda ya jahilci ɗan adam ɗin bai san ɗan adam ɗin ba cewa gajiyayye ne ba zai iya ba kuma saboda ya jahilci Allah bai san cewa Allah shi kaɗai ne mai waɗannan abu insha Allah an fahimta to sai ce wal ikhlasu هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه شيء إخلاصي شيني أيكن دا لا يتقبل الله من عامل عملا Allah ba zai karbi aiki daga wurin wani mai aiki ba, aikin nan kuma ya zama sawaban daidai kuma ya zama ariyan minhu, ya zama والإخلاص شي إخلاصي هو شيني العمل الذي أيكن ننوندا لا يتقبل الله ألا بذي كربا من عامل دقا ونمي أيكي عملا ون أيكي وندا يكي صوابا daidai akan sunna amma kuma ariyan minhu ya tsiraita daga ikhlasi kun gani me yasa yace sawaban sawaban gashi nan zai zo ya gaya mana asalin maganar daga al-fudail ibn iyad aka ciro ta kuma malam ibn qayyim a madarij salikin ya faɗi haka ya kawo maganar daga fudail ibn iyad wanda daga cikin tabi'ai za mu karanta mun dai mun karanta wani za mu ji abin da yake nufi da sawaban dai anan aikin da aka yi shi daidai daidai ta bangaren mutaba'a daidai ta bangaren mene mutaba'a me ma'anar mutaba'a kai aiki daidai da sunna daidai da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to Allah ba zai karbi aikin da aka yi shi daidai da sunna ku duba fa kuma ka yi shi daidai da sunna irin na annabi sallallahu alaihi wasallam irin sa kai idan ya zama aikin ariyan minhu ay min al-ikhlasi ya zama ya tsireta daga ikhlasi babu ikhlasi a ciki ma'ana kenan in ka bi sunna a aiki amma kuma baka yi ikhlasi ba to baka da aiki gashi fa kana bin sunnar sunnar ka yi ta daidai ka tsabbaka sallah tsaf ana ganin ka ahlus sunnati wal jama'a sallah mai kyau an yi kira ai aiki kaza kana cikin masu sahu gaba ya ake yin sallah da jalsatul istiraha da komai da menene duk ka iya da bude jiki da komai da hada sahu duk wannan an yi to amma kuma sai aka binciko a zuciya ba a yi don Allah ba to Allah madaukaki ba zai karba ba haka nan kuma aikin da aka yi shi don Allah ga ikhlasin dan Allah kai baka neman kowa ya ba maka baka neman lada a gun kowa sai Allah to amma kuma sai baka yi irin na koyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai kai yadda kaga dama to shi ma Allah ba zai karba ba kun fahimci bambancin yanzu irin misalin da mukan bayar sau da yawa mutum ya zo idan ya an zo sallar magriba sallar magriba sai ya yi ta ya ce shi raka'a hudu zai yi ya tsaya dam sosai a gaban ubangiji ya yi alwala mai kyau kuma gani ya tsaf lada yake so amma sai sallar magarba raka a hudu aka tambaye shi sai ce to ai meye ne kari raka raka ai ta ma ibada ce Allah zai karba ba zai karba ba saboda me nan kun ga yayi don Allah amma kuma bai yi irin karantarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka ba shi da ladan wannan sallar domin ya bata aikin da Allah madauki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to kuma da zai wannan raka'a uku da kyau tsaf irin yadda sunna ta zo da ita amma kuma asalin zuwansa sallar ma dama domin wani ya ganshi ne ya ba masa to shikenan ba shi da wannan sallar ita kuma kun ga me ake so ya zama dan Allah ya zo kuma ya aikin yadda ake yi shine ma'anan khalisan sawaban gashi nan zai fassara mana sai ce wa huwa alladhi alzama ibadahu bihi ila al-maut shine aikin da Allah ya lazimta ya lazimtawa bayinsa su dawwama da shi ila al-maut har zuwa mutuwarsu qala ta'ala Allah madaukaki ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarrabe ku wane ne a cikin ku mafi kyawun aiki da zan tambaye ku ayar tana da munasabar abin da ya kawo hmm? tana munasaba tana da alaka ta dace da abin da yake so in faɗa cewa yayi aikin ikhlasi shine aikin da Allah ya lazumta wa bayi su ci gaba da yinsa su dawwama da yinsa ilal mauti har zuwa mutuwa ko to shi mala ibn qayyim a nasa zancen ya kawo wannan ayar amma ba da wannan lafazin ya kafa hujja da shi ba cewa ya wa huwa allazi bala ibadahu bil mauti wal hayati li ajlihi shine ikhlasi shine aikin da Allah ya jarrabi bayinsa da mutuwa da rayuwa domin sa shi yasa sai ka wannan ayar kuma ita ayar kun ga asalin cewa shine allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ko ayyukum ahsana amala don haka wancan madaris salkin ta fi wannan dacewa da abin da za istidlali da aya din dai an fahimci me yake so yace ana bi an fahimta yawa asalin ayar menene Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa alladhi khalaqal mauta Allah shine wanda ya halicci mutuwa ko wal hayata da rayuwa sai kawo lamun ta ta'alili don me ya halicci rayuwa da mutuwa li yabluwakum dan ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amalan wane ne zai kyautata aiki ko yafi kowa kyan aiki a cikin ku kaga kenan ashe ya halicce mu ne a duniya ya karɓi ranmu ya rayar da mu domin mu zauna a duniya mu kyautata aiki ran tashin alƙiyama sai a ga wane ne aikin sa yafi kyau kyan aiki kuma ana nufin mai ikhlasi ma'ana kenan ya halicce mu domin mai ikhlasi mun gane wani zai iya cewa to har wancan din da ya faɗa zai iya bada wannan ma'ana ta bangaren cewa ya halicce mu ne don mai ikhlasi har zuwa ƙarshen mutuwar mu ai har zuwa ƙarshen rayuwar mu ana har mu mutu amma dai wanda malam din ya kawo a littafin wancan ya fi dacewa da siyakin musamman in ka karanto farkon aya din cewa wa huwa allazi bala ibadahu bala bi ma'ana ibtala ibadahu eh bala ibadahu ya jarrabi bayansa bil mauti wal hayati da mutuwa da rayuwa li ajlihi domin wannan abu mene ikhlasi Allah sa an fahimta wa qala kuma Allah madauki yana cewa inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha abin da ke bayan ƙasa mun halicce shi ne don ya zama ado ga ita ƙasa ɗin kuma don me linabluwahum don mu jarraba mutane ayyuhum ahsanu amala wane ne a cikin su mafi kyawun aiki kun ga wannan shi ma dai yana nuna mana Allah ya halicce mu ne domin ikhlasi in mutum yana karanta Qur'ani wallahi shi yasa kullum malamai suke cewa mu rika yi wa Qur'ani karatun ta nutsu yadda Bahaushe yake cewa tadabburi din nan da kai kawo da ƙoƙarin fahimtar ƙur'ani wala duk wanda bai same shi ba to za ga ɗanɗanon ibadar Allah baya samunta in kana bin ƙur'ani fa da fahimta wani malami yana cewa wallahi duk mutumin da yake bin ƙur'ani da fahimta ba kawai ya haddace shi bai san komai a cikinsa ba in dai kana bin ƙur'ani da fahimta to da wahala ka samu bata da wahala Allah ya batar da kai Allah maɗauki zai ta shiryar da kai ta shiryar da kai zuwa ga wannan kalami nasa wanda ya fi kowane kalami daraja Allah ƙara mana fahimtarsa to sai kuma ya ci gaba da ya ce wa ahsanul amali akhlasuhu wa aswabuhu mafi kyawun aiki shine aikin da yafi wato samun ikhlasi aikin da yafi samun sawaba daidai daidaito yin sa a gurgudan sunna can a cikin madarij salikin ya kawo maganar nan ta Fudail bin Iyad wanda shine asalin asalin kai asar din da aka ruwaito ai kun san shi malamai suna yawan kawo shi cewa an tambayi ko shi al-Fudail ibn Iyad yana cewa al-amalul hasan aiki mai kyau huwa akhlasuhu wa aswabuhu shine aikin da aka fi yin ikhlasi a cikinsa shine aikin da aka fi yin sa gwargwadon sunna qalu sai ɗalibansa suka ce ya aba ali ya kai abu ali shine shi al-fudail ibn iyab din ma akhlasuhu wa aswabuhu me kake nufi da aiki ya zama yafi ikhlasi aiki ya zama yafi daidaito da zama akan sunna qala sai yace innal amala shi fa aiki idza kana khalisan in ya zama tsantsa aka yi shi ga Allah da ikhlasi walam yakun sawaban amma ba a yi shi akan sunna ba lam yuqbal Allah ba zai karbe shi ba wa idza kana sawaban in kuma ya zama daidai akan sunna wa lam yakun khalisan amma bai zama tsantsa ga Allah da ikhlasi ba lam yuqbal Allah ba zai karba ba hatta ya kuna khalisan sawaba har sai ya zama haɗe waɗannan abubuwa guda biyu duk an same su khalis ne kuma sawaba mun gane insha Allah ko wani shine asalin wato asalin asar din to sai mu samu inda za mu tsaya na su da mu je kan abdar bussani sai ce fal khalisu an ya kuna lillahi ko abin da ke khalisi shine zama don Allah wa sawabu abin da ke sawabi kuma an ya kuna ala wafki sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun ga fasarar nan abin da ake yi ga khalis shine zama don Allah sawab kuma ya zama bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha huwa al-amalu as-salihu al-madhkuru fi qawlihi ta'ala wannan shine aiki mai kyau aiki nagari wanda Allah maɗauki ke cewa a ciki a cikin dangane da shi Allah ke cewa faman kana yarju liqa'a rabbih wanda duk yake fatan haduwa da ubangijinsa falyamal amalan saliha to ya aikata aiki salihi wa huwa al-amalul hasan kuma shine aiki mai kyau fi qaulihi a fadin Allah maɗauki da ke cewa wa man ahsanu dinan wane ne mafi kyan addini ai babu wanda addinin sa yafi kyau mimman fiye da wanda aslama wajhahu ya sallama ya miƙa wuyansa lillahi ga Allah wa huwa muhsinun alhali yana da ihsani ihsani shine ko mun sani anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak to ne shine yace wa huwa alladhi amara bihi annabiyya ko annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qawli wannan aikin shine aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi fi qawlihi a fadin sa da yake cewa kullu amalin laysa alaihi amruna fa huwa raddu duk aikin da babu umarninmu a kansa to an mayarwa mai shi ba a so man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu haka lafazin yake na muslim man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu wannan shine na bukhari wa kullu amalin bila mutaba'atin duk aikin da aka yi ba tare da mutaba'a ba an yi da ikhlasi ba tare da mutaba'a ba fa innahu la yazidu amilahu illa bu'dan min Allah to ba zai kara wa bawan mai aikin nan ba ma'ana shi bawa da yake aikata wannan aiki wannan aikin ba zai kara masa komai ba illa bu'dan min Allah sai nisa daga ubangiji fa inna Allah ta'ala domin ku Allah subhanahu innama yu'badu innama ana bauta masa ne kawai bi amrihi da umarninsa ba a bautawa Allah da san zuciya sai da umarninsa shi yasa ai kun ga ibada abu baya zama ibada sai ya zama me sai ya zama abu ne da Allah yake so ya yarda da shi to yanzu ya'yan uwa abinda Allah bai ambata ba bai umarni a yi shi ba ya za a yi a san ya yarda da shi ko yana son sa kun fahimci wannan da haka duk wani abu da za a kirkiro shi a ce a bautawa Allah da shi ba zai shiga cikin addini ba don me Allah bai san da shi ba ma'ana bai ambace shi ba bai ce a wato ya ambaci ko da sunansa ba ballantana a san Allah yana son sa kuma ya yarda da shi ba ban sani ko kun hararo abin da nake nufi an faɗa mana cewa a Allah subhanahu wa ta'ala bautarsa ma'anarta shine dukkan maganar mu da ayyukan mu wanda Allah yake so yadda da su to ya za mu gane ayyukan mu da maganganun mu wanda Allah yake so yadda da su ai su ne wanda ya gaya mana ko ya umarni a aikata su shi yasa malamai suke cewa Allah ba a bauta masa sai da wajibi ko mustahabbi shine ma'anar amru hudin ana ko inna ma yu'badu bi amrihi Allah ana bauta masa da umarninsa ne kawai la bil ahwa'i wal ara'i ba da san zuciya da kuma ra'ayoyi ba Allah ba a bauta masa da san zuciya ba a bauta masa kuma da ra'ayi ka ce ni na ga dama haka ya kamata in yi an ce maka ga yadda annabi yake yi sai ka ce a ga Allah kun tsananta mana ku bar mu mu komai man yadda muka fahimta yadda mu muke so wannan kun ga san zuciya kenan to Allah ba a bauta masa da san zuciya ana bauta masa ne bi amrihi wa amruhu imma an yakuna wajiban wa imma an yakuna mustahabban as'alullah tabaraka wa ta'ala an yu'inani wa iyyakum ala al-ikhlas fi jami'i a'malina wa aqwalina wa ala al-amali wafqa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu akan yin abu na ayyukan mu maganganun mu da kuma duk ayyuka gwargwadon yadda suke akan sunna da kuma domin Allah subhanahu ta'ala Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya ƙara taimako mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa a wannan ƙasa tamu Allah ya sare mana abin da ya mana wahala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik